بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم هم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون su mutanen makka kafurai da sauran mutanen duniya waɗanda ba musulmi ba me suke sauraro ne me suke gira ne ba su musulunta ba dukkan ayoyi da dukkan hujjoji ba wanda ba a nuna musu ba ko ba yadda za su su karyata me suke jira ne dukkan masu wazozin nan guda biyu suna nan suna yi musu wazi mai wazi wanda baya shiru alkur'ani yana yi musu wazi dare da rana mai wazi wanda baya magana yana yi musu wazi kullum shine mutuwa to me suke jira ne ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuzuhum wa yakhsimun ba abinda duk wanda yake musulunta daga kafirin makka ko sauran kowanne ne ba abin da yake jira illa sayhatan wahidatan karshen kafiri kenan sai tsawa guda daya ta'khuzuhum ta kama su wa hum yakhsimuna a lokacin da suke jayayya shine busa busa kaho na farko kenan wanda dukkan wanda yake da rai in lokacin ya yi da an busa wannan busa kenan kowa ya mutu ba saura kowa ya mutu to in an mutu din nan a lokacin da za a busan farkon nan ba notice annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa dillalai sun shimfiɗa riga suna suna suna taye taye sai shikenan sai a yi wannan tsawar wato busawa mai dasa mai yin da shi a gona yana yin da shi mai ɗaukar loma yana sa a bakinsa mai ɗinki yana yi mai kowane irin aiki yana yi ba a sani ba kawai kowa yana ana wata wata ana kasuwanci ana sana'a kawai sai a ji tsawa an busa ƙaho na mutuwa fa sai ga man fis samawati wa man tadilla man sha Allah duk sama da ƙasa gaba ɗaya lokacin mutuwa sai a mutu sai dai waɗanda Allah ya keɓance to wasu shuhada'u kenan ma yanzu illa sai hatun wahidatan ta kuzum ta kama su wannan tsawa wato wannan busa ƙaho wa mai khassimuna suna cikin jayayya fala yastadiuna tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'una kuma lokacin mutuwa kowane mutum in ya ga mutuwa yana da bukatun ya faɗi wasu maganganu na ƙarshe da za a ba shi dama ina so ya faɗi maganganu na ƙarshe na wasiya to wai in zai wasiyar ma wa zai wa duk za a mutu ne yanzu in zai wasiyar ma wa zai gayawa dama mutu zai wasiyar na mutu abawa ne kaza in na mutu wani ina bi na kaza in na mutu ina bi wani kaza ina mutu a kyautawa ne a yi masa kaza da kaza to yanzu duk gabaki ɗaya za a mutu wa zai wa wani wasiya wa zai jira wani fala yastadina tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'una ko ba dama ko wannan sai koma gida duk inda Musa ta same ka nan ne wurin mutan ba za ta dakata min in je gida ba wala ila ahlihim yarji'una ba za su koma zuwa gida ba
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون كما سيأساك بوسى قهو كان ونفخ في السور فسيق من في السماوات ومن في الله من شاء الله ثم نفخ ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون إن أن بوسى قهو نفركو نموتواني قبائع sai a zauna shekara arba'in har waɗanda suke cikin kabari wanda ake musu azaba masu a daina musu azaba shekara arba'in na ƙasa ta zauna ita kadai ba kowa a kanta ba kowa a kanta ita kadai sai a sako ruwa daga sama wani ruwa mai kauri ya zo ya zuba akan kasar ya zo ya zuba akan kasar sai ya zama kaman ruwan maniyi wato in lokacin busa na biyu ya zo gaba ke sai a tashi gaba ɗaya ba irin na da na da cewa sai an zama ruwan mani ya zama ya zama jini gudan jini ya zama tsoka tsoka ta zama kashi kashi ya zama dan adam sannan a shi har wata tara da kwana goma tukun a fito da shi a'a yanzu kan gaba ɗaya ne lokaci ɗaya ma karɓi kuma amma ba su kuma wala ba su kuma illa ka nafsin wahida sai ta kawai da kun fa kunu sai Allah ya kira mutu ya sa Israfil wanda ya busa aka mutu nan sai ya sake busa a tashi sai ya kira kafar nasa ina ina da kofofi kaman kofofin rariya kowace kofa akwai rai wanda zai fito ya koma ya nemi jikinsa a ƙasa in an busa sai rayuka su fito cikin ƙafan kowace rai tana neman inda jikinta yake ko da mutumin da ya mutu a ruwa ne kifaye suka ci to za a tattara abin da kifaye suka ci na a tara ya zama inda rai din zai je ya dan fare ko da mutumin da kuraye suka ci ne kowace kura ta ci daban-daban duk za a tattaro dai ko da mutumin da tsuntsaye suka ci shi a daji ne za a tattaro dai a zo sai ran ya samu inda zai dan fare sai mutumin ya tashi fa zahum min al ajdasi fa zahum nan da nan sai ya gansu yansiluna sun fito suna gudu min al ajdasi daga kaburbura zuwa ina ila rabbin zuwa ga Allah ubangijinsu da yake kiransu wato mudi ila ila da ya kul kafirun hadha yawmun asir wato kowa yana gudu da an yi kira a zo amsa kiran annabin Allah a tsira mutane sun daddage sun ki zuwa to yanzu gashi an yi kira za a je wajen azaba amma ba wanda ya dagewa kowa sai ya je
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون sai su tashi suna ce ya wailana wayo wato wailana kalima ce ta azaba wato mutum in ya ga wahala ya ga azaba ce wailate ko wailat ko wailatana ko waili to akasin waiha shi ko kalma ce ta rahama ayya kaman ka ce da hausa a ce ayya Allah sarki to daga jin wannan kalma ce ta tausayi wayo Allah daga jin wannan kalma ce ta firgita to waila na kenan man ba sana sai kafirai su ce man ba sana min marqadina wa ya tashe mu mun samu bacci mun yi bacci domin a cikin shekara arba'in din nan bacci za su yi su waɗanda ake musu azaba babu azaba an riga an ɗauke an ba da hutu ana shirye shiryen tashin kiyama gaba ɗaya to sai su ce man ba sana wa ya tashe mu min marqadina daga baccin mu sai a ce musu a ai ku ne kuke cewa mace hadal wadu in kuntum sadiina ai alƙawarin kenan haza ma wa adar rahmanu wa sadaqa al mursaluna wanda kuke cewa ba gaskiya bane gashi ya zama gaskiya kuke cewa mace haza al wa'adu wa'adun ya zo kun ce in kuntum sadiqina to sadaqa al mursaluna manzanni masu bada labarin za a yi tashin kiyama in an mutu ya zama gaskiya gashi kun gani da idon ku fa inna ma hiya zayyatun wahida fa idza yanzurun wa qalu ya wayna hadha yawmuddin hadha yawmul fasl alladhi kuntum bi tukazzibun kawai da an an yi busa sau da kawai sai a tashi me ake yau ne a ce a'a ai tashin kiyaman kenan ya zo wanda ake baku labari wanda ke cewa ƙarya ne dinnan gashi shine ya zo nan ne da musulmi da kafiri duk kowa sai ya ce manzanni sun yi gaskiya domin lokacin da ake faɗa mana gaba ɗaya cewa in an mutu za a tashi wanda ya mai kyau zai ga mai kyau wanda ya mai muni zai ga mai muni mun muka gaskata muka aikata abin da aka umurce mu alhamdulillah da farallan Allah kafirai suka ƙaryata suka ce ƙarya ne ba zai yiwu ba za a tada mutane ba to gashi dai an tashi mu da muka gaskata gaskiya ta bayyana a fili su da suka karyata ma gaskiya ta bayyana a fili da mu da su duk muna ce haza ma wa adar rahman wa sadaqal mursalun tashin kiyaman nan da Allah ya alkawarin sa gashi ya tabbata manzanni da suke cewa za a yi tashin kiyama sun yi gaskiya إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون karka tsammanin fa wata wahala za a ɗauka kamun a tada mutane saboda yawansu shekara dubbai dubbai dubbai dubbai ana ta mutuwa din nan karka zamani akwai wahala fa tsawa ɗaya kawai da israfilu ya buɗe ƙaunin nan da nan sai ga dukkan kowa da kowa an zo an hallara a gaban Allah in kanat bata zama ba illa sai hatan wahidatan busa ɗaya kawai ihu ɗaya kawai fai zahum nan da nan sai gansu jami'un dukkansu mu da runa sun zama abin halartawa ladaina a wurinmu in ji Allah
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون wato wannan rana ce ranan da adalci zai aiki ranan gaskiya haza yamul fasli haza yamul fasli allazi kuntum bihi tukazzibun wato fal yawma la tuzlamu nafsun shay'an kada kowa ji tsoro shari'a za a yi amma ba za a zalunci kowa komi ba la tuzlamu nafsun shay'an wala tujzauna illa ma kuntum ta'maluna ko kuma kafirai ba za a saka muku ba sai abin da kuka aikata musulmi kan ba haka bane musulmi ya aikata ta daya an bashi goma ya aikata daya an sake bashi a girmansa ya girma ya wuce nan ya aikata daya an bashi ɗari bakwai girmansa ya wuce nan ya aikata daya an bashi miliyan biyu girmansa ya wuce nan an tura masa lada ba iyaka to ai kaga wannan ba a saka masa da abin da ya aikata ba abin da aka saka masa daban na farlan Allah abin da ya aikata kuma dan cikon dan kankani ne a cikin dan kankanin lokaci amma shi kafiri man ja bil hasanati wal ashru amsalia wa man ja bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamuna kafiri ga abin da ya aikata nan guda daya in bai tuba ba to da shi za a saka masa ha ko mai laifi mai zunubi in bai tuba da shi za a saka masa ba za a kara ba ba za a zalunce shi ba illa ma kunta ina sabal jinni jama'a إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون wannan rigingimu da suke faruwa duka a filin kiyama ne a wajen haye siraɗi ne a su kam ƴan aljanna fi shugulin suna cikin shagali fakihuna sai murna suna cikin shagali sai murna wato shugul abu da zai ɗauki hankalinka akan wani abu ya komar da shi kan wani abu ko saboda murna kamance wani abu ko saboda bakin ciki kamar ce wani abu shine shuguli to amma wannan nan tun da yake maganar aljanna ne irin abin da Hausawa suke cewa ne wani yana shagali yana shagali to nan su yan aljanna suna cikin shagali fakihuna suna cikin murna wato kullun suna tare da yan matan su suna kwantawa da yan mata ga ni'imomi iri iri suna cikin wayannan ni'imomi shikenan sai sai su ji wani abu ya canja a cikin aljanna a ce menene ai Allah ne yake gaishe su سلام قولا من رب رحيم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار Allah ne yake gaishe su mala'iku ne suke gaishe su sun shagala da wannan shagali ba su ma san abin da kafirai suke ciki ba domin dukkan musulmi za a mantar da shi wani dan uwansa kafiri domin yana cikin jin daɗin da ya tuna wani dan uwansa kafiri na wuta sai hankalinsa ya tashi aljanna kuma la khawfun alaihim wala hum yahzanuna sai a mantar da kowa wani dan uwansa kafiri ko dan uwansa mai zunubi ba zai tuna ba annabi dai kadai za a gaya masa waɗansu suna cikin wuta shi ma sai hankalinsa ya tashi ya ce a jibrilu azuman masibati ni din yanzu na da mutane a wuta sai ya tashi maza zai je wutar sai ta mutu ya ɗauko mutanensa wanda aka kai aka kai musu aka kai su gadurun kawai aka kai su ba fursuna ba sai ya cicciro su yana gane su da fiskokinsu farisal hannayensu farisal kafafuwansu farisal a ɗauko su a kawo su aljanna da an saukar da su cikin aljanna sai yan aljanna suke wannan gari yanzu kan yana wani warin da ba mu sani ba aka ce ai wasu baki ne aka ɗauko daga wuta to sai wannan magana sai ta dame su sai ce a kai su narul hayati a wanke su su zama kalau kalau kamar sauran yan aljanna a dawo da su Allah dai kiyaye mu shiga aljanna cikin wahala wato karshen shiga aljanna da fitan wuta wani mutum ne idan an fidda mutane sauran shi kadai sai roƙi Allah Allah ina roƙonka ubangiji na ka fitar ni daga cikin wannan wuta Allah ya ce masa ina ce shikenan yace shikenan ba za ka roƙi ni wani abu ba yace ai ba zan roƙe ka wani abu da ka yi mun wannan dai na gode sai Allah fudda shi daga wuta ya aje shi a bakin wuta ya jima sai ce Allah ka ne santar da ni wuta ce ka ga dan adam da mun yi da kai fa shikenan ka ce ai daga wannan shikenan ya Allah sai Allah ya ja shi ya kai shi nesa da wuta in an jima ta ce Allah ina roƙonka kai ni kusa da aljanna Allah na roƙon kai ni kusa da aljanna wani dan adam fa kana da yaudara da mun yi da kai ba za ka sake roƙon ai daga wannan shikenan Allah sai Allah ya dauke shi ya kai shi kusa da aljanna yana ganin wata wata abinda ke duk cikin aljanna a jima ka dace Allah Allah ka shigar da ni aljanna mana wallahi shigar da shi aljanna sai ce to Allah ka shigar da ni aljanna ma baka bani gida ba ya ce to ka duba duk gidan da ka gani na baka irinsa goma ya ce haba Allah girman ka ai ba maganin wasa da kai ce ai ba maganin wasa bane na ce na baka ne Allah ya kiyaye mu dai shiga wuta mutum ya ta kokari tun da farko kan ma dai a shiga wutar Allah ya kiyaye duk abin da ka ji zai kai mutum wuta to ka ne sanci abin kai musulmi eh gara kai fada da kowa ka shirya da Allah akan ka shirya da mutane ka fada kai fada da Allah in kai fada da mutane shikenan in ka bar su garin su ka koma wani gari ba su ganka ma balle in kuma kai faɗa da masu ƙasa ka bar su ƙasa su koma wata ƙasa in dai baka faɗa da Allah ba komai amma in kai faɗa da Allah duk inda kake kana cikin fushin Allah balle in ka kuskure ka je lahira ka kaɗe wala kowa ya nemi daidaitawa da Allah sai faɗa da kowa wani bai halicce ka ba bai raya ka ba ba da wutar da zai saka bai da zai raba ka da Allah ya raba ka da addinin ka don son zuciyarsa ka shirya da Allah kai bawan Allah irin wannan maganganu da ake fa ba wai kafirai kaɗai yake magana har mu musulmi idan an yi tarko don a kama gafiya dan akuya in ya taka fa domin sa aka yi saboda haka Allah yake wata kunnara lati uidda lil kafirina musulmi ku ji tsoron wutan da ban tanade su domin ku ba fa ku ji tsoron shiga wutar da ban tanade su domin ku ba na ji ne don kafirai amma in kun yi abin kafirai to fa za ku raka su idan mutum ya yi ya saba wa Allah bai tuba ba ya miyagun ayyuka bai tuba ba to lallai zai rakiya amma ba zai dawo ma rakiya kawai zai yi amma za a sake dawo da shi Allah kiyaye kamar da hankali wato azabin lahira ba irin azabar duniya bane Allah kiyaye mu inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun suna cikin jin daɗi suna cikin shagali ni'imomi iri-iri daɗi sai karuwa yake yi an ce yadda ɗan aljanna zai kwanta da matarsa ta aljanna ya ji daɗi ta ji daɗi da irinsa ya faru a duniya sai su suma domin jikinsu na biya bai iya ɗaukan wancan daɗin na lahira kuma yan aljanna ba su da dubura don ba sa kashi ba sa tusa amma suna da zakari suna da farji domin saboda jin daɗin mu'amalan jima'i ɗin amma ba su da dubura domin amfanin dubura idan abinci ya rube a cikinka zai zama cuta gare ka a buɗa maka kofa ka fidda wannan cuta ka zubar ko kuma a wani gas ya taru a cikinka ya kumbura maka ciki na rubewan abinci in sama da cibiya ne ka yi gyatsa wannan gas ya fito in ƙasa da cibiya ne ka yi rihi wato tuza wannan gas ɗin ya fito to duk irin waɗannan abubuwan babu su a lahira babu su a lahira ba don jima'i ba ma da auren ma da babu ita don ba a fitsari a can to saboda jima'i aka bar al'aura amma dubura babu ita dama ba ta da wani amfani idan an ci abinci din da ba ana cin abincin don wato don marmari ne ba don yunwa babu yunwa aljanna ana shan abin sha don marmari ne babu kishiwa aljanna to sai wani sahabi ya tambayi manzo Allah to ya rasulullahi su ko ya suke yin kashi ne ai ba a kashi aljanna ba a fitsari to abin da suka ce fa annabi ya ce wani dan abu ne mai kama da zufa hakan nan zai fito a jikin su mai mai kamshi shikenan sai cikin su ya zama kaman ba su taba jin komai ba ai kokari a nemi shiga aljannan nan kada ai wasa a fada cikin inda abin da ba shirya domin su yi ba هم وأزواجهم في ظلال, في ظلال على الأرائك متكئون
هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون هم وأزواجهم متكئون في ظلال على الأرائك da su da matayen suna jingine suna zazzaune ba a bacci don bacci wato gajiyawa ce take samun ɗan adam ya rasa yadda zai da jikinsa jikin ya yi masa nauyi ba zai iya ɗaukan jikin awa 24 ba dole sai an karɓe shi to sai wannan gajiyawa ta ishe shi dole sai ya yada jikin don ya huta ransa ta tafi yawo inda za ta ji daɗi to babu wahala la yamasuhum fiha nasabun wa la yamasuhum fiha lughubun babu wahala ba ba gajiya balle bacci ya kama kullum cikin jin daɗi ake kun wa zajin fi zilalin suna cikin inuwa kuma inuwar inuwa ce ta jin daɗi ba wai inuwa maganin rana ba don ba rana a can babu rana a can ba inuwa ce ta maganin rana ba a inuwa ce kawai ta jin daɗi alal ra'iki muttaki'una hum wa azwajun fi zilalin alal ra'iki muttaki'una nan da wannan aya da ayar da zamu karanto a surar ta gaba ushuru ushuru allazina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun ku tara kafure da matansu da dodanninsu kai su wuta nan ku da musulmi da matansu a kai su aljanna to akwai aya cikin suratu tahrimi ta yi tafsisin wannan ami ba dukkan kafiri ake hada shi da matarsa tafi aljanna ba ba dukkan kafiri ake hada shi da matarsa tafi wuta ba a'a ga fir'auna zai tafi wuta matarsa ba ta je ba ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما annabi nuhu mai shiga aljanna ne matarsa wuta za ta shiga annabi lutu mai shiga aljanna ne matarsa wuta za ta shiga fir'auna mai shiga wuta ne matarsa asiya aljanna za ta shiga kaga hum azwajum din ya zama ami urida bil khusus banda muminat da take karkashin fajiri mumina ce Allah ya haɗa ta da wani mutum fajiri amma wai shi musulmi ne ba ruwansa da sallah kai shaye wa Allah mai gida ka tashi kai sallah to ka bar mu ɗaya ne kake da mu kake da mu ka bar mu ɗaya ne to ana nan tana da neman rabuwa da shi bai yiwu ba har suka mutu to ita wannan aljanna za ta ji amma ba da mijinta ba ha ko mijin da yake tare da wata mace wanda take munafika mai aikin banza tana yaudararsa tana yin miyagun ayyuka a cikin gari bata tuba ta mutu to zai je aljanna ma ba da wannan matar ba saboda Allah ya buga mana misalin matan annabi matar annabi Nuhu da matar annabi Ludu ya buga mana misalin matar Fir'auna da Fir'auna saboda haka wannan amu ne uri da bil khusus idan su mazajen yan aljanna ne matan ma yan aljanna shikenan hum wa azwajun fi zilalin in ba samu canji ba idan wa'ancan kuma su kafirai ne matan ma kafirai ne ushurul ladina zalamu azwajahum ma kanu ya'budu min dunillah fahadum ila siratil jahim to wannan amul uida bil khusus kenan fi arraikum muttaqin لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un wato in sun shiga aljanna Allah ya sa mu da fadalarsa albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sun shiga dukkan abun marmari ma la ainur ra'at wala udhun sami'at wala khatar fi qalbi basharin qat idan mutum ya shiga aljanna zai ga abin da idonsa bai taba gani ba mai kyau zai ji abin da idonsa zai ji abin da kunnensa bai taba ji ba mai dadi kuma zai wani abin da ma bai taba shiga zuciyar wani dan adam ba don kyansa don dadinsa don ayatarwarsa sai ka gan shi a aljanna mata ce lafi so ta lazzu layu duk abin da rayuka suke so su ji daɗi duk abin da ido yake so ya ji daɗi to yana nan cikin aljanna fiye da abin da zai shigo zuciyar mutum komi karantarwar malamai komi bayanin da malamai za su yi na aljanna ba su da iko su yi bayanin yadda aljanna take da akwai abin da baya shiga cikin zuciyar dan adam sai dai an je a gani Allah kai mu lahum fiha faqiyatun wa lahum ma yad'un duk abin da suka ce suna so gashi duk abin da suka ce suna so gashi ba sai an an sha wahala ba سلام قولا من رب رحيم salamun qawlan min rabbir rahim ga kuma gaisuwa daga Allah ubangiji rahimin mai yawan rahama wanda yake banci muminai da wannan rahama wanda rahamaniyarsa ta haɗa kowa da kowa a duniya yanzu rahiminiyarsa kaɗai take aiki a nan a lahira domin ubangiji ya ce mana qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizqi wa hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatun yawm al qiyamah ya rasulullah ga yawa mutanen duniya wa yace musu na haramta abin jin dadi wanda zaka sha ka ji dadi ko wanda zaka ci ka ji dadi ko wanda zaka gani ka ji dadi ko wanda zaka ji da kunnen ka ji dadi ko wanda zaka shafa ka ji dadi ko inda zaka kwanta ka ji dadi ko abin da zaka hau ka ji dadi wa yace na haramta ni ban haramta ba amma na yi iyaka iyaka ne tilka hududullah fala ta kana tafiya cikin halal ga haram ya zo to karka ketare tunda halal din tana da yalwa tana da fadi ka ka mazgiya ta wani wuri kuma amma banda ƙetare iyakan Allah tilka hududullah fala ta'taduha Allah ya ce ni ban kawo kayan jin daɗi a duniya ba ma na ido ko na kunne ko na hanci ko na baki ko na shafa ko na kwanciya sai don muminai na na kawo kayan jin daɗin duniya muna ganin turawa idan an ba su babban aiki na gyaran hanya sai su yi ɗakuna kyawun ɗakuna kamun su gama aikin hanya ɗin wai ba su saba kwana a cikin bukka a daji ba sai su yi ɗakuna masu kama da ɗakunan garinsu kamun su tashi su gama aikin to haka jin daɗin nan ba mu kawo shi duniya ba sai don muminai domin su muka kawo khalisatun yawmal qiyama a duniya kam kowa da kowa ne rahamaniya ta hada zaka samu musulmi yana jin daɗi wajen lafiya da kuɗi da lafiya da, da dukiya da mulki zaka samu kafin yana jin daɗi da lafiya da kuɗi da mulki amma in an je lahira kam Allah ce khalisatun yawmal qiyama su mumina su kadai ba wanda zai shiga musu anan akwai mutanen da in an ce musu kamar yadda wasu hadisai suke cewa laula kama khalaqtul aflak ya rasulullah ba domin ka da ko da ko falaki ban halitta ba ba domin ka da ban halitta halitta ba ana saba cikin hadisul kursi masu faɗin haka da wadan suna cewa ba su yadda ba Allah bai halicci mutane don bai halicci duniya don annabi Muhammadu ba Allah ya halicci mutane don su bauta masa to wa zai koya musu bautan ha to Allah ya ce duk jin daɗin duniya bai kawo don kowa ba sai don muminai ko da yake a lahira su kadai ne a wani wuri kuma yana cewa warar da wada halil anami wannan kasa duk gaba ki an shimfiɗa ne don bayin Allah banda Muhammadu da ciki ha an ce wannan kasa an shimfiɗa ta ne don bayin Allah banda Muhammadu to huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da gani a bayan kasa na halitta ya domin ku banda annabi Muhammadu wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu Allah ya hore muku sama da ƙasa komi da komai daga gare shi amma ku kaɗai wanda annabi Muhammadu ai kowa yayi zagin kasuwa ya san da wanda yake in ka ji namu in ka ji namu da mai shi annabi Muhammadu kenan ai misalin alheran duniya ko waɗanne irin alherai na duniya misalinsa kamar wani babban mutum ne ya yi babban baƙo masoyinsa shi ya kira shi sannan ya zo da mutanensa shi ma da ya zo sai mutumin ya shirya dina aka yanka dabbobi aka shirya kayan jin daɗi da mutanen da mutumin ya zo da su da waɗanda aka gayyata na gari duk suka zo suka yi ta ciye-ciye suna shaye-shaye na kayan jin daɗi don wane ne aka yi waɗannan abubuwa ne don bako guda ɗaya waɗannan masu rako shi ne wanda aka samu ko domin bakin ne su zo su ga bakin su ci dina tare da su ne don mutum don mutum nawa aka yi wannan kaya duka mutum ɗaya to sai bakin da aka zo da su suka ci suka rage wanda aka gayyata na gari suka ci suka rage saboda wanda ya abin wadatacce ne baya yin kaɗan sannan aka ina da almajirai su ma suka zo suka ci suka tafi ya rage zaka ce ina da mai cin abinci aka gayyato masu cin abinci leburori ne su ayi duk mai cin abinci ya zo aka yi taci duk aka rage sauran sai aka je aka zuba a juji karnuka ne aladu ne agwagi ne su ma domin su aka yi ta kafiri a jujin Allah yake ci a kutumin Allah yake sha ba yi domin sa ba khalisatun yawmal qiyamah ta saboda ko ka ki ko ka so Allah ya yi duniya da lahira don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka yadda ko baka yadda ba sallallahu alaihi wasallam huwa zajun fi zilalin al-raki muttaki'un law fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim sai gaisuwa daga Allah gaisuwa suke ji daga Allah kullum gaisuwa daga Allah gaisuwa daga mala'iku salamun alaikum tibtum farkhuluha khalidin kullum gaisuwa sai jin dadi yake kuma ana zuwa Allah yakan gaishe su a gidansu a gidajensu a aljanna kuma za a kira su a fadan Allah sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa gurgudan imaninsa waɗansu mako mako suke zuwa wajen Allah tunda yake sallan jam'in su suke zuwa wajen Allah wanda kuma kullum hankalinsu yana wurin Allah ko suna aljanna suna tare da Allah domin idan an Allah ya ga yadda ɗan aljanna din sun gan shi ya gaishe su da jin daɗin maganarsa da ganinsa sai mantar da su matansu da kayan jin daɗin su mance sai dai can Allah ya janye wannan abin wanda ya zo musu da shi sannan su ji daɗin sauran idan sun je fadan Allah kuwa to fa da kyar ake tashin su a sallame su ba sa son tashi a sallame su ba sa son tashi Allah kai mu وامتازوا اليوم أيها المجرمون مجرمون وامتازوا اليوم أيها المجرمون وبنجي ياتي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تهزنون in an yi tashin kiyama kowa da kowa sai Allah ya dubi mutane ya ku bayina yau ne faranan alkawari la khawfun alaikum al-yawma wala antum tahzanuna babu bakin ciki gare ku yau babu tsoro to an ce ya ibadi ina tunda Allah Allah shine ubangijin kowa da kowa to haka kafirai sai su dago su dago kan suna tsammanin ko an canja ne tunda Allah ya ce bayinsa babu tsoro gare su ba bakin ciki to in ya faɗi haka din nan sai in kafirai sun matso sai Allah ya kore su gwamta zu ku ba da wuri ku ba da wuri gwamta zu yau ayyuhal mujrimun ku miyagu ku ba da wuri yau ba wurin jin dadin ku bane ai a lahira kun ce ba ni ne ubangijin ku ba kun ce kuna da ubangiji ba ni ban da ni to ni bayi na wanda suka bauta min nake kira ku kuma ku tafi wanda wurin waɗanda kuka bautawa bayi na wanda suka bauta mini su nake kira ba ku ba zalika bi anna Allah maula allazina amanu wa anna al-kafirina la mawli lahum Allah Ubangijin bayinsa ne wanda suka bauta masa suka yadda shi Ubangijinsu ne kafirai da suka ce ba sa bauta Allah suna da abin bautawa to su je wajen wanda suke bautawa din ya tseratar da su wuta shigar da su aljanna in yana da iko ba shi da shi Allah sai kore su gwamta su ku ba da wuri al-yawma yau ayyuhal mujrimuna ku miyagu
ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ashe ku ‘yan adam ban riga na yi alkawari da ku ba kada ku bauta wa shaidan na ce inna shaidan lakum aduwwun fattakhizu aduwa inna ma yuhizu yakunu min ashabisayr shaidan din nan makiyinku ne shi yasa aka koro babanku da uwarku daga aljanna suka fito suna manna ganye saboda kayan aljanna ba- baya so ya zauna a jikin waɗanda suka yi laifi yayi sanadin fitowan babanku da uwarku daga aljanna saboda kiyayya kiyayyan nan kuma tana nan kowannen ku yana gaba da shi ban gaya muku ba kuma na yi muku magana na ce wa anna haza siradi mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili na ce muku ga hanya ta madaidaiciya ta annabawa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita za ku bi ba hanyoyin shaidan ba wannan hanya lokacin da Allah ya ce wa anna haza siradi mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili wannan ita ce hanya ta madaidaiciya ku bi ta da annabi yake karantar da wannan aya sai ya zana katon zane mai kakke a gabansa ya ce to wannan ita ce babbar hanyar da Allah yake faɗi kun ganta sai ya zana ƙananan hanyoyi a gefen kudu da gefen dama ƙananan hanyoyi ya ce kun ga babbar hanya kenan ta Allah wannan ƙananan hanyoyi nan kowace hanya shaidan ne yana kiran mutane su bar babbar hanya su komo karamar hanya shaidan ne yake kiran mutane na ɓad da su amma wan kar ku yadda ku bi shaidan duk a qur'ani in kaji ubangiji ya ce wala wala wala wala kar ku yi kaza kar ku yi kaza kar ku to su ne kananan waɗannan hanyoyin wala tattabi khudwati shaytani kar ku yadda ku yan kananan hanyoyin da shaytan ya zana din nan ku bi babbar hanyar nan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu sai Allah ya barda wasu mutane wai suka ce yan kananan hanyoyin nan na shaytan wai dariqun waliyai ne shin inna Allah la ya'muru bil fahsha'i Allah baya umuri da munan abu wane ne yace a'udhu bi ayi a'udhu billahi minash shaitani rajim Allah ne shine yace fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitani rajim ko wane ne yace a karanta Fatiha ne iqra bismi rabbikal ladzi khalaq a karanta bismillah a karanta Fatiha yace ayi wane ne yace wastaghfirullah ku istighfari wane ne yace ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman wane ne yace wazkurullaha kathiran la'allakum tuflihuna Allah ne ko shaitan ne ha to me hada shedan da istighfari da annabi la ilaha illallah ai da da shedan ya koya mutane istighfari da salati da annabi la ilaha illallah shikenan bai zama shedan ba kenan tunda yayi umuri da abin da Allah ya umuri da shi shedan ya bayyana cikin suran mutum wajen kayan zakka Abu Huraira ya samu wani mutum zai saci kayan zakka sai ce na kama ka barawo na kama ce Allah ba barawo bane wallahi iyali gare ni na zo ne in ɗiba iyali na abin da to kar ka kara in ka kara zan kai ka kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe shedan ne ya fito cikin mutane sura mutane sai ya je ya ga annabi ce shedan ne kuma zai dawo ya sake dawowa ce ban gaya maka in na sake ganin ka kana satin kayan zakka zan kai ka wajen annabi ce da Allah kar ka kai ni da Allah kai amma zan baka nakali in zaka kwanta kurun ka rika karanta ayatul kursi shedanu da aljannu Allah zai kiyaye ka sharrin su shigan to da karka ƙara zuwa ne ce to ba zan ƙara zuwa din ba to shikenan da ya koma ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa laqad sadaqaka wa huwa kazubun cewa ayatul kursi tana amfanin mutum tana kiyaye sharrin aljanu da shedanu wannan kam gaskiya ne amma wanda ya gaya maka mai ƙarya ne a ce ko shaidan ne ya koya maka a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir fatiha istighfari salatin annabi to shi kenan wannan zai amfani ko da shaidan ne balle jikan manzon Allah sidi abdul qadir ko shehu tijani ko munafiki ne ya koya maka ce ka tabbata manzon Allah manzon Allah ne ka tabbata manzon Allah manzon Allah ne sai ka tabbata shi shi munafiki me yake faɗa ne nashhadu innaka rasulullahi ko amma shi bai yadda fa to in ya koya wa kafirai sun yi zai amfani su ko zai amfani su ba ba zai amfani su ba nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibuna shi dai ƙarya yake bai yadda ne manzon Allah ne ba amma sai ce ku yadda manzon Allah manzon Allah ne wannan manzon Allah ne ku tabbata da sai kafirai suka yadda shin wannan abu zai amfani kafirai ko zai amfani su ba to istighfari yau a ta hanyar shedan ne salatin ana ta hanyar shedan ne la ilaha ta hanyar shedan ne wannan ai ridda ne ridda ne in mutum ya ce istighfari hanyar shedan ne salati annabi hanyar shedan ne la ilaha hanyar shedan ne shedan ne yake koya mutane wayannan hanyoyi duk wanda ya faɗa ka ya ridda domin inna Allah la ya'muru bil fahsha'i shi shedan abin da yasa Allah ya ce kar mu bi shi inna ma ya'murukum bis su'i wal fahsha'i abin da yace na kar ku bi shedan shedan bai umurni da komai sai mugun abu sai ku alfasha shedan ya da ko ina koya mutane istighfari da salati annabi la ilaha illa shine hanyar sa a wannan rikita addini ne duk wanda ya kulle wani abu ya ridda hanyoyin shaidan daban hanyoyin istighfari da salatin annabi wanda jagororin duniya na malaman duniya suke koya mutane don gyaran zuciya daban wamtazu yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaykum ya bani adama ashe ban riga nayi alkawari da ku ya bani adama Allah ta budu shaydana kar ku yadda ku bi shaydan na gaya muku a fili innahu lakum aduwwun mubinun makiyinku ne mai bayyanannen kiyayya na shata muku hanya ta gata da nace anna hadha firadi mustaqim fattabi'uhu anan wata sura da take koyar da dariqun waliyai suratul insani tun daga farko tace yufajjiru tafjira yufuna bin nazri dariqa nazari ne wa yakabir yawman kana shar mustadira har zuwa wazkurin rabbika bukratan wa asila abin da kensa dariqa kai zikirin Allah safe da yamma bukratan wa asila wa min al-layli fasjud inda ya kuma kai nafila kai qiyamul layli wasabbihu lalila inna haula yuhibbu al-ajilata duk wanda yake kin hanyar zikiri san duniya ne ya hana shi yaushe zai bar abin da ya dame shi tsaya yana yin wani abu zikiri ya riga ya bada sallar farilla na ruwansa da wani abu wa yazaruna ra mai masakin nahnu khalaqnahu wa shadna zaram fa idza shina badalna masalan tunda Allah ce inna hadhihi tazkira tun daga farkon surar na hakawo nan din nan wa'azi ne muku inna hadhihi tazkira faman sha'a ittakhadha ila rabbihi sabila sauran wanda ya ga dama ya ɗauki wannan hanya tur har zuwa ga Allah dariƙa kenan fa wa Allah ya istaqamu ala dariqati la asqainahum ma'an gadaqa linafsinahum fihi amma wa man yurid an zikri rabbih tunda dariƙa zikri dariƙa duk wanda ya ki zikirin Allah nasluku azaban sa'ada qur'ani nake karantawa to jama'a kada rika bi shawaran shedanu wanda kafiran waje suka haye su don su rushe mana addini su karya mana musulunci su haɗa mu faɗa da junanmu don Allah kada bi shawarar su Qur'ani a fili yake shirya a fili take don Allah mene ɗariƙa ne ba hanya ba to da wanda ya samu hanya da wanda ya sa hanya wa ya ɓata ubangiji yana cewa man yahdi Allah wa muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida in Allah ya ga daman badda mutum sai ya bashi in ko ya ga dama sai ya shiryar da shi ya danka shi hannun wanda waliyin da zai yi masa jagora amma in ya ƙi shi sai ya bashi ba zai hada shi da wani waliyin da zai masa jagora ba wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida ba za ka sa masa waliyi wanda zai masa jagora ba yanzu ko baka zuwa Kaduna nan ba an gaya maka gidan wani zaka sauka sai ka zo Kaduna wanda ka shigo motar da ya sauka daga malam nan ne Kaduna shikenan ka gama dole kana ne wanda zai kama hannunka ya kai ka gidan da kake nema to ai shine aikin waliyai kenan annaba su ɗauko ka daga bata na kafirci su kawo ka shirya waliye ku su kama hanya su nuna maka inda ake nema aje aikin su kenan mun ta zile ma jirbi jimun alam ahad lakum ya bani adam allah ta abudu shaytan innahu lakum aduwwun mubin shaytan maƙiyi ne mai koya muku sharri inna ma ya'murukum bis su'i wal fahsha'i lal istighfar wa salatu lin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa anta qulu ala allahi ma la ta'lamun shaytan yakun koya maka ne kai wa Allah ƙarya kace halal haramun ne haramun halal ne shaytan ne yake koya mutane wannan kai ƙarya kace halal haramun ne haramun ma halal ne bismillah
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم wa nu'buduni hadha siratun mustaqim an ce a ce ban ce ku bi ni ba bi na shine hanya madaidaiciya domin maganganun na hanya madaidaiciya sai an lissafu abubuwan ne gaba da akan iso kan wa anna hadha siratun mustaqiman din yakan ce ta'alau aslu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa bizil qurbi wal yatami wal masakini ah, wa bi- ah, تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين ايثانا ولا تقتلوا اولادكم من املاك نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصيكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن تبلغ واشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا يكلف الله نفسا الا لا يكلف لا يكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصيكم به لعلكم تذكرون وس- وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه لي ni na ta muka hanya ta nan amma kar ku bi hanyar shaitan wannan hada sirati must- ah, wannan shine bin Allah shine as-siratul mustaqim wanda kullu in muna sallah muna roƙon Allah shiryar da mu ihdinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim dinnan
ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون shaidan din nan ya ɓadda mutane dubbai dubbai dubbai kamun ku zo kuma an gaya muku mai ɓadda mutane ne mai ɓadda mutane kar ku bi shi ya riga ya ɓadda mutane jibillan wato lissafi da larabci idan lissafi ya wuce uku to sai a- a rika cewa bid'u bid'u in jama'a ne kuma ce rahadu har ya kai goma sai a canja lissafi har ya kai jama'a a ce da'ifatu a ce jama'atu to in ya kai dubu goma sai a ce jibillu dubu goma sai a ce jibillu to jibillu wato dubbai dubbai shaitan ya ɓadda mutane dubbai dubbai dubbai dubbai jibillan kasiran abaram ta kun taƙil ba za su yi hankali ba ne a nuna mu ga masoyinku Allah ga maƙiyinku shaitan sannan ku bar masoyinku Allah wanda yake muku komai da komai sai da ya lissafo mu abubuwan da yayi din tukunna kamun mu iso nan shaitan kuma yayi mana banda sharri to shine za a bar Allah bi shaitan wa nubu duniya za su zaɗi mustaqim wa laqad haqiqa dalla minkum jibillan kafiran shaitan ya ɓadda mutane dubbai dubbai dubbai halitta da yawa kamun ku zo abaram takunu taqiluna ba za ku zo masu hankalta ba هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون سود أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون توسوكوا وامتازوا لهم أيها المجرمون سأتيوز هذه جهنم التي كنتم توعدون ba kuna ce an ce muku za a mutu za a tashi kun ce ƙarya ne ƙarya ne an ce muku wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masa azaba da wuta kun ce ƙarya ne ƙarya ne to har ma kuna gaggawan cewa yaushe za a yi alƙawarin halakarwa din ko ko yaushe za a yi alƙawarin tashin kiyama din ko yaushe za ka- za a yi alƙawarin azaba din to islau wannan ita ce jahannaman da aka yi muku alƙawari kuka ce ƙarya ne ga ta a fili afasirun haza amantum la tubsirun islauha da da idan ga muku magana ku ce Muhammadu sihiri yake yi to ga wutan nan ma sihiri ne ga taran ita ma sihirin ce ku shiga kawai ijla wala ma kuntum takfuruna ku shiga ciki saboda kafircin da kuke yi in an tafi sai mala'iku zabaniya masu kiwon wutar ce a'a muna mamaki me ya kawo ku wannan wuri mummunan wuri alam ya cikum nazir Allah bai aiki wani ya gaya muku wannan hanyar da kuka ɗauka hanya ce mummuna zuwa wuta ba me ya kawo ku wannan hanya kuna da hankali قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل من شيء نزل في ذلك كبير وقال لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السير Allah ba aikowa bane wajen ku ya gaya muku wannan irin rana da wannan irin hanya ga hanya Allah mai kakkiya ba hawa ba sauka mai kyau wannan ku hanyar wuta dole sai ka dinga sai ka dinga tsallake tsallake tsallake tsallake tilka hududullah fala ta'tuduha dan dama ba buɗe take ba sai an tsallaka a tsallaka wannan a tsallaka wannan a keta wannan kamun aje wuta da wahala sai al'amura kuke ba aiko muku wani an aiko ya kuka kawo kanku wannan mummunan wuri to babu hankali an aiko muka ce ƙarya ake yi da muna da hankali muna jin abin da wanzanni suke ma fada cikin wannan mummunan wuri ke shi kenan ba abin da za ta islauha ku shiga kawai ba sauran magana fajiru aula ta zuru ko za ku yi hakuri ko ba za ku yi hakuri ba da kun kuka ce sawa'un alaina aw aka amanta kuma wa'izina to ku yi ga wutan nan ko ku yi hakuri ko kar ku yi hakuri ta zama dole a gare ku islau halima ma kuntum takfurun
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا yakfurun بما, كا بما, كو- بما كانوا يكسبون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم يوم نختم زام كل على أفواههم باكننسو وتكلمنا أيديهم برهنا ينسو مغانا sannan sawayen su yi shaida na abin da suka aikata idan an je za a shiga wutan sai me ya laifin su a ce sun yi tsafi tsafi eh wallahi rabbina ma kunna mushrikin wallahi Allah ba mu yi tsafi ba wallahi Allah ba mu yi tsafi ba ha'a nan ma ƙaryar za ku yi mini ku yi ƙarya a duniya ku zo nan ma lara ku a kulle mini bakin nan da ya saba ƙarya wani wuri ya yi magana sai Allah ya sa a kulle bakin da ya saba ƙarya din nan a ce to sauran jiki jiki ya yi magana a jikkuna su yi magana a hannaye su yi magana sawaye kuma su yi shaida tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum su ha- duk duk sabon Allah da aka yi akwai hannu akwai hannu a ciki in sata ne akwai hannu a ciki idan cin haramun ne akwai hannu a ciki in shafa matan banza ne akwai hannu a ciki amma shi dai sawu yana nan aka yi ya gani shi bai yi ba shi dai ya- an kai shi dai shi ya gani amma bai yi ba in sata ne kai shi aka yi ya gani in zina ce kai shi aka yi ya gani shi bai yi ba to sai ya bada shaida sauran wurare kuma su yi magana Eh, eh, da jikuna da fatun jiki duk su yi magana sai a saki baki a ce to gaji gaji kai mana ƙarya ga duk jiki yayi yayi magana ya ce abinda aka faɗa din gaskiya ne kai kai kai ƙarya to Allah ya kiyaye
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون walau na sha'u la damasna ala ayunihim fastabiqu sirat fa anna yubsirun can a farkon sura yace waja'alna min bayni aydihim suddan wa min khalfihim suddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun mun sa tsari ta gaban su mun sa tsari ta bayan su mun kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun rufe idon su idon baya gani amma fa idon yana bude yana ganin wasu abubuwa abinda ba yadda bane ba a nuna masa Allah ya ce ba wai basirar idon basirar ba in na ga dama idon dunan waɗannan matan kulle in shafe su su zama kawan keya wannan idon ma da ta in shafe mai da su kawan ba kowa al-yawma naktum walau na sha'u da damasna ala ayuni mun bar idon su domin can yana ce mana summun bukumun umyun su kafirai kurame ne bukumun baibayi ne umyun makafi ne amma kunnen su na jin magana idon su na kallo to wancan mutumin da muke magana a kansa na ciki wanda wannan buhun yake ɗauke da shi to shi ɗin ne ya makance shi ɗin ne ya kurunce shi ɗin ne aka rufe bakin sa bai faɗin la ilaha illallah to Allah ya ce to kamar yadda na sa wancan jikin na ciki ya zama makahu amma jikin waje ga idonsa ga idonsa uru-uru na rufe kunnen basira wannan kunnen na waje ga shi uru-uru yana ji to da na ga dama sai in shafe idon waje din ma haka in shafe gaba daya in ga ina za su ga ina in ga ina za su samu hanyar tafiya walau na sha da na ga dama la damasna da na shafe ala ayunihim fasawu sirara su yi rige rige wajen neman hanya mu ga ina za su za su gani ba ido na za ka ga hanya lokacin da suka ga hanya annabi sallallahu alaihi wasallama ai suna ganin hanyar tafiya hanyar tafiya dai suna ganin ta hanyar shirya ne ba sa gani to in na ga na sai in rufe idon hanyar tafiya din ma ba za su ganta ba fa ne yusirun ta ina za su gani tun da riga liƙe ido ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون da na ga dama kuma sai in shafe su in musu masku wato in mai da mutum alhanzir ko in mai da shi biri in ce kunu qiradatan khasi'ina ko ku mai da su alhanzir ko ma in mai da su duwatsu in gani ba tafiya gaba ba koma baya in an mai da mutum dutse ina zai tafi gaba ina zai koma baya da na ga dama sai in shafe su in mai da su biroyi ko in mai da su alhazir ko ma in mai da su dutse ba yin gaba ba yin baya walau na sha da masa kadawun ala makaratin sai su zauna a wurin fa masa bawu mudiyan ba za su iya yin gaba ba wa ya riji kuma ba za su koma baya ba ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون ومن نؤمره ننقصه في الخلق أفلا تعقلون كان ياتي آه أي من جا كوانانكو أولم نؤمركم ما يتذكر فيه من تذكر جاءكم النذير أي أن جا كوانانكو أن باكو لوكتين دي كمات كو أزمتو كو مسلمت وكو ba. to shikenan yanzu magana ta kare to sai aka dawo kan wannan magana cewa man nu'amiru duk mutumin da muka sa masa shekaru da yawa ya yi bakwai sau uku ishirin da ɗaya kenan ya sake yin bakwai sau uku arba'in da arba'in da biyu kenan ya sake yin bakwai sau uku sittin da uku kenan yawancin shekarun wannan al'umma kenan tsakanin sittin da saba'in amma idan mutum ya wuce saba'in nan kus nan kusu fil khalqi sai mu canja halittarsa yaranta ta zama tsufa ƙarfi ya zama rauni ido ya zama baya gani kunne ya zama baya ji Ah, kamar misalin yadda Allah ya faɗa mana yace idan mutum in na ga dama zan shafe idon mutum da ji da gani kamar misalin in aka ce kamar an tambaya to mumini ko in ya tsufa da yana gani ya daina gani fa mumini ko in ya tsufa da yana ji ya daina ji fa shi ma hakan din aka yi ga ta'a wanda ai na ga muku a wani wuri Allahu allazi khalaqukum min dhufin thumma ja'al ba'd dhufin quwwa thumma ja'al ba'd quwwatin dhufan wa shayba wannan ai tsufa daban mutum ya tsufa ya rasa ido ya tsufa ya rasa kunne daban yana mumini wannan ba masu aka yi masa a tsufa ne ta kawo wannan nan kuzu bil khalq afala taqiluna ba ku da hankali ne ba za ku san abin da ake faɗa ba وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين yasin wal qur'ani hakim innaka la minal mursalin ala siratin mustaqim Allah yana rantsuwa cewa manzon Allah wallahi ya rantse da zatin sa da alqur'anin sa manzon Allah din nan manzon Allah ne ba mawaki bane kuna ce masa sha'irun kuna ce masa majnunun kuna ce masa sahirun duk ba sunayensa bane shi ya fi karfi ya zama mawaki mawaki a wancan lokaci su ne mawaka masu yin zambon mutane don su ji tsoronsu su ba su abin duniya su yi kirari wa mutane don su ba su abin duniya yace annabi ai yafi karfin ya zama mawaki aw shu'ara'u yatba'u murghawuna ai duk inda mawaka suke tafiya ka lura da mutanen da suke bin su da waɗansu karuwai ne da waɗansu banzaye su suke bin su suna kama da Abubakar da Umar ba su manzon Allah haka mawaki yake kuna hauka ne za su je manzon Allah mawaki ne ai mawaka duk inda suke tafiya a gayyesu za ka ga tsofin karuwai ne leburori ne banzaye ne masu kiɗa ne masu busa ne su ne masu bin mawaki yanzu suna kama da su abubakar da umar da usman da ali da wannan manyan mutane ko kusa shi'ira ba mu koya masa waka ba amma yan bakila bai dace ma ya zama waki ba amma waka rubutu ba mu koya masa balle waka rubutu ma don kada a kaskasa darajarsa ya sa hannunsa cikin dungulmi me amfani rubutu ne amfani rubutu ka rubuta abinda baka sani ba don ka san shi ko ka rubuta shi don kar ka mance shi don wata rana ka tuna shi to an- Allah ya gaya wa annabi sanuqri uka falatansi zan karantar da kai ba za ka manta ba kuma ya ce wa Allah maka malam ta kunta aram wa kana fadlullah alayka azima na sanar da kai ilimin da baka sani ba falla Allah tana da girma a wurinka to wanda Allah ya lamunce masa ba zai mantuwa ba ya lamunce masa zai sanar da shi ilimi fiye da na mutan farko da mutanen karshe ina ruwansa da jika hannunsa da tawada bai iya rubutu ba sallallahu alaihi wasallam balle fa ya zama waki ya wuce karfin nan amma Allah na shi ran barila in huwa in kuna so ku san annabi Muhammadu da me yazo zikirun wa qur'anun mubin zikirin la ilaha illa Allah da alqur'ani abinda annabi yazo da shi kenan zikirin la ilaha illa Allah abinda ake lakkana mutum in zai zama musulmi din nan wa qur'anun mubin sannan ya karbi qur'ani ya masa bayani da zai ibada in wa illa zikirun wa qur'anun mubin daga zikiri sai alqur'ani abinda Allah ya ba manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi ciki a masallaci yace la raddallahu alayka kada Allah sa ka gane inna ma bunatil masajid lizikri was salah an zikiri da fiqh ba abinda Allah ya ba annabi kenan zikiri da alqur'ani kan Allah tambaya suke yi zuwa gare ka bayan gaisuwa tare da fatan alheri shin ya halatta mace ta dinga amsa sunan mijinta na mace ta dinga amsa sunan mijinta maimakon ubanta kamar ya a ba ba a ce aishatun nabi ai ana ana faɗi a to shi kenan alhamdulillah
to masu karɓar wazifa in an shiga dariƙa ba a fita ba a haɗa da wata dariƙa ba a ziyarar sole sai da suke cikin dariƙa za a kula da sallah ita cikin jama'a za a girma iyaye za a jam'in wazifa da jam'in zikirin jama'a ba a shanta ba idan sun yarda da wannan sharaɗi na ba su ayyuka shehu tijjani ko su nawa ne duk inda suke na ba su ayyuka shehu tijjani su tambayi malamai su gaya musu yadda ake lazimi da wazifa da zikirin jama'a zikiri mai rabbika bukuratan wa asira a'a habibu baki sun aiko da qur'ani qur'ani 75 Allah saka Habibu Ban Allah sa muku Allah sa musu albarka cikin Amin. Wata mace- kasuwancin su amin gode Allah wata saka da mace kuma da alheri.
aiko da qur'ani tana neman a mata addu'a ita ma Allah biya bukata Allah saka da alheri amin yau Allah Allah ji kanmu Allah kiyaye mu da bare mu da walum walum Allah saka shi wannan mu da alheri Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya a Najeriya Allah ya kiyaye dukkan musulmi duk inda yake Allah karya kafirci ya dauka musulunci Allah ya karya zalunci ya dauka adalci albarka ne sallallahu alaihi wasallam biya bukatun mu da bukatun wanda suke neman addu'a wurin mu albarka ne sallallahu alaihi wasallam babu lafiya da zaman lafiya Allah ya ji musulmi maza da mata rayu da wata tuwar barka ne sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين